أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن سنسرسيا قومنا لنا asabar sha takwas ga watan ramadan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasarar kuma kamar bakwai ga watan uku dubu biyu da goma sha a dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul hashiri sura da aka saukar da ita a madina sallama umarni na ganin an ɗauki matakin da Allah ya yi umarnin a ɗauka game da Yahudawan Banu Nazir waɗanda suka karya alkawari suka kulla makircin kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ɗaya ne daga cikin manyan miyagun ayyukan da in mutum ya aikata su to lallai ya karya alkawarin da aka yi na yarjejeniya saboda tsarin da ake da shi kuwa uba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yarjejeniya da su da alkawari na zaman lafiya da cewa za su kiyaye wasu ka'idoji na alkawari na yarjejeniyar da kowa ya san su shi ma zai kiyaye ta bangaren shi to amma lil asaf sai suka gaza wajen cikewa cika waɗannan alkawura ban har ma suka yi yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za mu tashi a aya ta uku walaula an kataba Allahu alaihim aljalal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب يتي بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بيت الله يا هفنت يا قدر ya ga damar a kora waɗannan mutane daga garin madina ko kuma su fita su suka fita amma bisa wani matsin lamba to becin Allah ya kaddaro su fita min alwatsani daga mazauninsu a nan cikin garin madina to la'azzabahum fid dunya wallahi da ta ya azabtar da su tun a nan duniya to da ko su fita ko kuma a turo masu waɗanda za su ɗanɗana masu su'ul azabi to da azabahum fi dunya bi qatlin ko dai ya turo waɗanda za su yi masu kisan kiyashi wa sabiyin ko kuma ya turo waɗanda za su yaƙe su su kame su a matsayin fursunoni sai da su yadda ake sai da sauran bayi kama fa'ala bi quraiba min al-yahudi ba'da ghazwati al-ahzabi bainahuma sanatani kamar yadda aka aikata da yahudawan banu ƙuraiza daga cikin manyan ƙabilun da ke zaune a gefen madina bayan an yi yakin ahzab tsakanin kore yahudawan banu nazir daga cikin garin madina da faruwar waccan hadisa da ta faru akan banu ƙuraiza shekaru ne kacal guda biyu shekaru biyu ne tsakani daga nan aka zo aka bi ta kan yahuda wa qurayza su ma suka zama tarihi wa lahum fil akhirati adabun nar kuma su a lahira suna da azabar wuta ma aslama min banin nazir illa rajulan duk girman kabilar banin nazir da yawan su da abin da ake kallo wai wayewa ce ba wanda suka musulunta sai mutane guda biyu kawai sune Allah ya azarta da ni'imar karbar musulunci akwai Sufyan ibn Umair akwai kuma Sa'id ibn Wahab aslama ala amwalihima su sun musulunta sai aka ce to su rike dukiyarsu waccan ka'idar da aka sa a matsayin sharadi na fitar su garin Madina kuma suka amince da haka shine kowane iyalan gida su fita da kayan rakumi ɗayan tal mutum ne da mata kaza da 'ya'ya kaza mawadaci ne mai arziki ga ƙaddarori to kawai dai ya shiga gidan ya zaɓi iya abin da zai iya zaɓa na abin da bai wuce kayan rakumi ba Allah ba ƙaramin gata ma aka yi masa ba da an ga dama sai a ce bai wuce ɗaukar mutum ɗaya ba ko kuma baro ɗaya in yanzu ne masu ake a ta kilo su yanzu a falastinu mai suke musu ba wai ma ka zo ka fita gidan ka bar yankin ba a na ƙasa kama za a yi a raba ka da lafiyarka ko a raba ka da rayuwarka ma gaba ɗaya kuma suna ga yin haka shine daidai wai suna kare kansu ne giwa ta zo ta ce za ta yi faɗa da kiyashi kuma wai ta kai ƙara wai yana ya kushinta wai yana shanye mata ruwa wai wai wai yana cinye wai bishiyar da take ci da haka ya hana bishiyar toho ya hana tawaye to kaga in ba wata giwar ba ko wata dabbar ma zai yadda to shine ba aka yi musu wannan abun a nan aka samu mutane guda biyu suka musulunta ala aslama ala amwalihima shine sai ya ce to ku guda biyun nan da kuka musulunta komai na abin da kuka mallaka na gidaje da kayan gidajen na ɗakuna da kayan ɗakunan na gonaki da shuke-shuke na lambuna na komai da komai ku je ku rike kayan su dama Allah ya ce a azabtar da su ne saboda mugun halin to Allah ya ce wai me yasa Allah ya masa haka su me yasa ba a masu dukiyar su ba su me yasa aka kore su ba a batta a garuruwan su ba Allah ya faɗa dalili ya ce zalika bi annahum shaqullah wa rasula an masa haka ne saboda sun saba wa Allah qalakullah wa rasulahu sun saba wa Allah da manzon shi fa asabahum ma asabahum bizalika sai Allah ya samar musu da abin da ya samar musu da shi game da haka sai Allah ce wa may yushaqillah duk wanda ya saba wa Allah fa inna allaha shadidul iqab Allah ne tsananin ukuba ne Allah ya iya kamu ya iya azaba ya iya damka ya iya wulakantawa shi yasa yake da azabun muhin ko azabul muhin azaba ta wulakanci azaba daga wanda ya san me yake cewa wulakanta bawa yace fal yakun ka'inan man kana falahu kadhalika azabun shadid don haka kowa ma ya je ya zama yadda yake so ya zama duk wanda ma ba zai bi addinin babba ya tafi ya ji abin da yake so wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ce ka ce masa gaskiya ta zo daga ubangijin kuma ta fito fili kowa ya gane ta faman sha'a falyu'min ba wani lallashi wanda ya ga dama ya imani shikenan jirgin zai daga wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama je ta kafircin Allah sai ya tuke ce na atadna lil zalimin nara kawai dai ku da za ku yi kafirci ku san cewa akwai azaba na kanada ahaba bihim suradiquha gidan da za a saka yan wuta katangar ta kewaye su yattarisu yughatu bima'in kalmuhl yashwi alwujuha bi tashrab wa sa'ad murtafaqa muna da ruwa muna da abinci suna da abinci wanda yake na rislin wala ta'amun illa min rislin la ya'kuluhu illa al-qati'un abincin su na rislin ne inna shajarata az-zaqum ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun ka ghali al-habib irin shi ake aka tanadar musu to shine ma da yake cewa abinda Allah ke nufi anan falyakun ka'inan man kana falahu lidhalika azabun shadid kowa ma yaje ya zama yadda yake so an daina lallashin kenan an daina lallashin ba wani ban hakuri ana ta ba mutum haƙuri zai ka ce shi ne zai bayar da wani abu bayan shi za a ba to tunda bai gane bai zai ta tsiyar da yake so ya kulla Allah dai na nan da azaba mai raɗaɗi ya riga ya tanade ta ko ba wanda ya isa ya hana ya azabtar da wanda ya ga dama da ita fa huwa wa'idun mustamir wannan maganar da take a nan kamar yahudawa aka faɗa ba ya ku yahudawa wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce dai akwai azaba kama alƙawar narko ne wanda yake mustamir kenan hammu ma yau ana faɗa mana haka wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kare imani in mutum ya imani akwai ni'ima in mutum ya kafirce akwai azaba wannan ayar akwai mai kama da ita a suratul anfal sai kwarewar zancen Allah ta bambanta ta a wuri daya can a suratul anfal yace zalika bi annahum shaqqullaha wa rasula wa may yushaqiqir laha wa rasulahu kaga nan yace wa may yushaqillaha bai ce wa rasulahu ba can kuma wa may yushaqiqil laha wa rasulahu fa inna allaha shadidul iqab sai suka ce wai me bambancin su suka ce in ka kalli zibin salon wannan zancen muna da yushaku muna da yushaqiqi akwai inda zaka yi idigani sai ka idigamu da kafi fil kafi sai a sa shadda a kai akwai kuma inda zaka yi fakkul idiga shine sai ka bude ita kafin din sai zama kafin guda biyu ta farko tana da kasara wadda take cikin harafin maddar shino ta biyun kuma sai a bata hukuncin li'irabin da ta zo a wurin in ta zama muhallin nasba ne a samata in ta zama muhallin rufu'a ne a bata in ta zama muhallin jarra ne shi a dauri ne kai tunda fi'ili bai zuwa da jarra sai a samata daurin ta to sai malamai suka ce bayan sun bibiyi qur'ani in Allah madaukakin sarki yana magana da manzon shi shi kadai to sai ya buɗe kafin din sai ya sa kafin guda biyu saboda ya nuna maka ba wai iya manzon Allah yake magana ba duk wani manzo da aka tura ma wata al'umma in ta saba mashi fa inna Allah shadidul iqab amma idan yazo yana maganar shi kadai to baya bude idiganin dan ya nuna maka shi shi kadai ne tuntuni da yanzu da har abada sai ce wa mai yushe sannan idan ya hada shi da manzo baya budewa baya budewa sai bashi a idigami a kafin guda ɗaya mai shadda kaga a sulhu anfal zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula wa may yushaqqi Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzo kaga can ya hada nan wa may yushaqqi Allah fa inna la shadidul iqab wanda ya saba wa Allah Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne amma a suratul nisa da ya ce la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول sai ce wallahi ba yace wallahi ba wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan yace hikimar da malamai bayan sun bibiyi Qur'ani suka gano sada in Allah shi kadai ne ba a bude idigamin sai a zo da kafin guda daya ana jaddada maka tauhidi kuma kai tauhidi mai karfi yadda waccan kafin ta zo da shadda mai karfi amma idan manzan Allah ne to ba manzan Allah shi kadai ake ishara ba fihi ishara ila baqiyatir rusul min qabli akwai ishara zuwa ga sauran annabawa da suka gabace su kiristoci sun halaka saboda mai saba wa annabi Isa wa mai yushakikin rasula ne yahuda sun halaka saboda saba wa annabi Musa alaihi salam su ma wa mai yushakikin rasula ne adawa sun saba wa annabi Hudin su ma wa mai yushakikin rasula ne samudawa sun sabawa annabi salih da sauran annabawa da aka aika wasu manzannin sun saba musu to shine hikimar da ke cikin nan kuma wannan wurin yana ishara zuwa ga cewa lallai bawaye iya kokari kada ya saba mahalicci shi saboda in ya saba to duk inda aka yi maganar sabawa Allah da manzon shi zaka ga wata masifa ce ake tanada فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما تسابع من ذن الله الله يتي والله سشغتي كيوز والله wata masifa ta kusa ta same su da wata azaba mai radadi Abdullahi dan Abba yace masifa ita ce sai ba zai gane ya zo duniya ga banza ba sai ranar mutuwa sai mutu ba imani sai a wuce da sunan shi cikin sijjiyi can kundin da ake tara sunan yan wuta Allah ya kiyaye can za a kai sunan shi mala'iku su kirba su kirba ba protocol ba security ba albarbar komai wanda suka fi son ka da ƙaunarka su suka kawo karamin nan da yan adama ma cewa suke mugu da ma za a bashi ya kumbura ya fashi masoyan ne suka kawo ka ake kirba to ya kuma kenan wani taimako ya iya maka da ya wuce su kawo kai da za a kirbe ka ko ba laifin su bane su ba su san ma kai abin kirbar ba ko kuma kai amma sun faɗa maka ka ce ba za ku gane bane al'amuran nan sai wanda ya shigo wurin zai gani ai nan wurin ba maganar Allah kana kawo maganar Allah duk sai a fashe a baka to yanzu gashi ya zo inda yake da bukatar Allah amma shi ma ya riga ya fashe ya bar Allah wannan salon karatun da salon kalmar larabcin yushaku da yushakaki kabilar hijaz a larabawa wanda ana kafa hujja da salon maganganunsu su ne suke karantawa da fakkul idiga wa mai yushakakin rasula la'aja ce ta mutanen hijaz su kuma yan kabilar tamim su ne suke idigani wa mai yushakil la'a su ba ta cewa mai yushakil la'a in ba qur'ani za su karanta ba su da akwai lahajoji kenan guda biyu amma kuma kowace lahaja ta zo da wani irin sako lura da cewa a cikin littafin Allah madaukakin sarki wannan salon zancen yazo mala yace wa min jumlati ma qarabal mu'minuna bi aidihim min buyuti ada'illahi al-yahud daga cikin gamayyar abinda mu'mine suka rusa da hannayensu na daga gidajen makiya Allah yahudawa qatu nakhilihim daddasa bishiyoyin dabinansu da musulmi suka rika yi wa ashjarihim da dangin bishiyoyinsu masu daraja in kai gonar dabino kila ba za a dan rasa kuma ka sa wata yar gwanda ba ka dan can gefen ba za a rasa kila ka sa wani wata abin nan wata gwaiba ba ka dan can ma duk wa'annan bishiyoyin to sai musulmi suka bi suka yi ta sassare su suka yi ta sassare su wa huwa yabdu liman la basirata lahu zai iya bayyana ga daƙiƙi mara gane al'amura bil awaqibi wanda baya gane ƙarshen al'amura anna zalika laysa bi salahi in ka samu wanda bai da basira mai damsul basirati ko kamar yadda malami akadari ya faɗa sai rika ganin kaji ko to me hikimar fara bishiyoyi ba wata hikima to shine mala yace mara basira zai iya fadar haka amma ne basira zai zai fahimci ba ba zalunci bane ba wauta bace wa in kana fihi nikaya lahu duk da a ciki akwai taba da azabtarwa gare su wa huwa fasadun wannan kuma wani zai iya daukar shi a matsayin ai barna ce lima sai sirul mu'mini dangane da abin da zai dawo ga mu'minai wani sai ya ce a to in haka ne ai musulmi kamar ba su yi dabara ba kun zo kun samu yahuda nan kun ce su bar garin nan kuma kun sa masu ka'ida tun daga Allah cewa in sun tashi kayan gidansu su ɗibi iya kayan rakumi kowane family kuma wai da hannunku sai kuka zo kuna sare bishiyoyin dabinonsu to ai za su tashi su ban maku gidajen to ai za ku gaji gidajen ba bishiyoyin dabinon kenan to ina fadamar to ina lambun ina gidan gonar ina gonar gwaiba da gwandar da sauransu duka babu to wanda bai da basira sai ga ka ai wannan irin rashin dabara ce irin zaluntar kai kenan to shine sai Allah ya bayar da amsa an ce lokacin da musulmi suka gama wannan tsare-tsaren bishiyoyin kamar yadda ya tabbata a ingantaccen hadisi su kansu suka zauna sai suke cewa to wai tsara dabino da bishiyoyin nan da muka yi wai mun yi daidai da Allah ke so ko ba mu yi ba kila Allah yana so mu sare duka bishiyoyin ne mu kuma gashi ba mun sare wasu ba mu sare wasu ba kila kuma a wurin Allah shi zai ce dan me muka sare bishiya ai tana da amfani dan me ba mu jira ya bada umarni ba to sai hankalin sahabbai ya tashi shine sai suka wuta waka sai suka zo suka samu dan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah ga kaji kaji fa abin da ya faru bishiyoyin dabinan mutanen can mun sare wasu mun bar wasu ba mu san matsayar mu game da waɗanda muka sare shin Allah yayi farin ciki da haka ko mun bakanta mai shi kuma ina matsayin mu game da waɗanda muka bari Allah ya ji dadi da muka rage wasu ko ko ya ji haushin mu da bamu sare duka ba dan mu nuna masa ba mu da bukata annabi ke kai ga ma fara magana ba sai aka saukar da wannan ayar ma fatatun millinatin wannan shine sababin saukarta ما قطعتم من ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين to kawai sai ga jawabi daga Allah jawabi mai daɗi sun sare goma sun bar goma sai ce ma qata'tum min linatin babu wani abu da kuka yanke na daga bishiyar dabinai ya muslimuna ya ku musulmi allinatu suka ce jam'i ne na allinu allinu kuma bishiyar dabino mai daɗi kamar bishiyar dabino na ajuwa da sauran irin dabinan nan masu daraja da tsada to sunan bishiyar shelina wanda yake alamtar maka da nuna maka cewa yahuda wannan tentini fitinan ne ka duba hatta a dabinan ma na musamman suke shukawa suna mashi aure suna mashi baye suna kula da shi ana kaza yana ba da ƴaƴa masu daraja Allah ce ku kwantar da hankalinku babu wata bishiyar dabino mai tsada da kuka sare aw taraktumuha qa'ima ko kuka batta a tsaye ala usuliha akan tushenta fa bi idnillah duka biyun da izinin Allah kuka yi wanda kuka sare Allah ya ce ya ji dadi da kuka sare wanda kuka bari ya ji dadi da kuka bari saboda duk wanda kuka yi da kun sare duka ma albarka ne samu in kun bari duka ma albarka ne samu da kuka sare wasu kuka bar wasu albarka ya samu kaga amsa mai daɗi kenan yanzu ba wa sauran kuma damuwa khairukum ay khairukum fi zalika khayyarakum fi zalika Allah ya riga ya ba ku zabi cikin haka kuma Allah ya yi wannan izini ne gare ku waliyukhziyal fasiqina domin ya kunyata waɗannan fasikan al-kharijina an ta'atillah waɗanda suka fita daga yi wa Allah da'a wa huwa hukumun amun yahudawa da sauran mulhidai nasara duk wani kafiri ana ce mishi fasiki saboda shine babban sunan yanka na ma'anar kalmar afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawuna yanzu wanda ya zama fasiki zai daidai da wanda ya zama mumini yanda ya zama mumini zai daidai da wanda ya zama fasiki ba za su zama zama daidai ba shi yasa sai aka dauranci imani da fasikanci fasikanci a nan yana nufin kafirci to wadi yau fuziyar fasikai kuma domin Allah ya kunyata fasikai yahudawa kafirai waɗanda suke fita daga yi wa Allah da'a fa huwa hukumun amun wannan hukunci ne na gaba daya har yanzu wannan ka'ida tana in ana faɗa da su ba laifi a samu wani makami a harba lambunan bishiyoyinsu a harba gonakinsu a harba fadamunsu a harba madatsar ruwansu duk za a iya wannan yayi hukumun am an ba da damar ai haka su ma haka suke yi shine da fi jawazi qat'i ashjarul kuffari wajen halatta wa musulmin da suke yaki da kafirai yanke bishiyoyin su kafiran wa akari da wabihim da kuma soke dabbobin su aka ce ga wasu kafirai an kai hari ko ana fafata yaki sun gudu sun bar rakuman su ya halatta madadin ku ce bari a kwashi a kai gida a raraba wani ya zo da wukar shiga yawo jini na wuce ta farke cikin dabbobin da ya caka kawai sai dai kaga tumbiya kasa idan a farke su a tafi a basu a nan wurin to za a ga sun shiga taitayin ku za su ce wa'annan mutanen ma mun lura ba ma kudin suke so ba saniya suka suka farke wa ciki wa harqiha kuma ya halasta in gona ce a banka mata wuta alkama ta yi gona daga nan har abuja a banko mata wuta kawai ta tafi kada ce a mu tare mu kewaye mu sheke mu kai kasuwa ko banka mata wuta ya halasta gurgurdan yadda ko ga maslaha in kuna so ku tattara shine da mana bayanin hukuncin shi a gaba in kuma kuna kuka ga kai bai da ko wani amfani mu tsaya sheke wannan abun sai su shiryo su dawo ku kone ta shine sai a kone ta kawai in suka leko sai su ga fa asbahat kasari mi kenan ta zama kamar duhun dare wannan linnikaya Allah ce za ku yi masa haka ne domin ku dandana masa azaba domin ku bakanta ransu ku damƙi zuciyarsu to bayan Allah ya gama wannan sun mazakara hukumar fai'i sai Allah ya yi mana bayanin hukuncin fai'i in an ce fai'i shine dukiyar ganima da aka samu daga kafirai ba tare da an fafata yaƙi ba wanda aka fafata yaƙi aka samu sunanta ganima an yi bayanin hukuncinta a suratul anfali wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin ku sani duk kayan da kuka samu na ganimar yaƙi fa anna lillahi ya komo sau Allah na da kashi ashirin na kayan shine ɗaya bisa biyar kenan Allah na da ɗaya kashi ɗaya bisa biyar a cikin ɗaya bisa biyar ɗin da Allah ya ce nashi ne walin rasuli manzon Allah ma a cikin wannan ɗaya bisa biyar yake walidil qurba ɗan uwa makusanta da aka haramta musu karɓar zakka da cin sadaka to a ciki za a sallame su a ciki za a ba su waliyatama marayu wanda ba su da hali ba su da ƙarfi kaga aikin gwamnati ne wannan dukan shi wanda ba zai iya ba ajewa ya kamata idan ya haɗu da Allah ya maji da sallolin da ya an karba ko ba a karba ba ya ji da azumin da ya an karba ko ba a karba ba domin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin amma ka karba kuma kai shiru mutane na cikin bakar wahala sai an magana ne ka ji wani ya kawo wani abu yanzu wani gwamnati ya wai wai za ya rigakafin kare ga jihar shi nan mutane na sambatu a titi tirela ta taho mutum sai da ya hau tsakiyar titi yana kokarin kwankwasawa ya zai ya koma gidan shi saboda talauci wai amma wai za yi to ai gara mai mutanen zuma suna da cutar kara wani ya cije ka ɗaya ne da kara kuma in ka ji kuɗin da aka wada sai ka sha mamaki sai ka shi ka ji biliyoyin kuɗi za a yi abin nan nan wata jiha aka gyara burtsa ɗaya gyara ba sabo ba fa miliyan 48 kowane ya kowace daya haka gwamna ya fito ya sha gilas ta Allah kai mu lahira da ana leƙawa Allah in ka fara na wani sai ka mance da kai ma ko za a yi maka naka ne don wani ya ci miliyan sai ce to ba dubu ba gyara gyara kawai burtsatse ne an gina da solarta da komai ba ta ba da ruwa ne da aka ce to gwamnatin sai aka ce a gyara shine kowace ɗaya ta cinye naira miliyan 48 a gyara kana faɗa mai Allah ya ce maka garin su ne aka samu mujaddadi kai kamar ma sabon tuba kake ya bi ka fahimtar nassin to yanzu nawa ake gina sabuwa kowane ma'ana aka baka miliyan goma goma duk zaka gina su kuma ka amfana to gyara ba kawai gyara komai akwai dan gyara ne kila ma ka dangaru ne suka yi kashi a injin wata in ka hura da famfi shikenan amma dai ta ci wannan kudin ba dama ka yi magana a ce maka dan adawa shine wata yarinya ta yi magana aka yi ta wulakanta ta ku amma dai dadin abin dadin abin dadin abin akwai gaban Allah a lahira in ma dai ta ci wannan kudin shi yalla bin shi zai bayani mu kuma mu zo wurin ba ba wata damuwa mu mata mu ta ishe mu ko da kullum ri'im minhum yawma idin shanu yuguni kowa dan al'amarin da yaje da shi ko babban al'amarin da yaje da shi ko karami Allah ya ishe shi to amma dai ya kamata a rika gyarawa ko wata jaha wani gona wata shekara wai wai zai shigar da jahar kiwon kwadi kwadan da an annabi ya hana ci an hana kashe kwado annabi haka ya nasantar karara ita haramun ne kashe kwado wani likita ya zo ya tambaye shi kai kai ne likita mai hada magunguna pharmacy me ma hada ya rasulullah manyan sinadaran kwado annabi ce haramun ne kashe kwado ba kashewa ka je ka nemo wani sinadara kuma ya aje kwadon kuma ya jaraba kuma ya samu sinadarin ta wata hanya to wani sai ya zo ci shi kuma yi don an yi kiwon shi a sayar mawa wa za a sayar mawa ko likitoci ne ke so sai gona ba sai ka shiga ba kwado kuma ai ba sai ka shiga ba bola da manoma ke kawai gona gwamnati ta shiga ne kuma ga tanan ana ta tarawa kai gwamna ka je ka tara manya-manya ya kamata masu mulki abinda ya kamata su rika kafa hujja da shi da alfahari mutum nawa a mulkinsu suka tashi daga miloniyar suka shiga da'irar ƙwaryar biloniyar mutum nawa suka tashi daga 'yan dubunnai suka koma miliyoyi mutum nawa suka fita daga baƙin talauci zuwa farin talauci to sai ce eh to yanzu alhamdulillah akalla zai ji wani abu na wadumani na tu to amma wani yanzu in ka tambaye sai dai cewa mutum nawa ya fitar daga millionaires zuwa thousand da suna dan juya miliyoyi aka karya su tunda ya je ya sai wata masara dubu saba'in saba'in ta dawo ashirin da tara tara ya fada komar talauci tunda ya shiga wata harkar kiwon kaji aka ce wata cutar masassarar tsuntsaye ta zo tun daga ranar ya kari tun da ya kaza ya kaza shi kuma sai ya ga ba damuwa ba ce in ka matsa mai in yana da yan ayoyin shi ko larabcin bai fita ya ja maka aya to ka dai duba yadda musulunci ya tsara yadda ake raba ganima falillahi walin rasuli walidil qurba wal yatama wal masakiyin to aka rage a duniyar nan ba wanda aka rage talakawan gari na da kuɗi na da haƙƙi a kuɗin gwamnati tun daga matakin ward da daukar gamma duk kuɗin da suka shigo hannun ciyaman wallahi na talakawa ne kuma da ya ci na talakawa gare ya ci na mawadata hisabin da sauki sauki amma ka gani talakawan nan to ita zai dama lahira dai ba a yafiya lahira ba a yafiya to talakawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa doka karra yace duk wanda ya rasa ana bin shi bashi ya same mu ya mana bayani kuma ita ce aikin addini duk wanda ake bin shi bashi ya je ya ma annabi magana bayan ya rasu ayi ma Abubakar bayan ya rasu Umar bayan ya rasu Abubakar Uthman Ali haka daulolin musulunci suka gudana wanda ya rasu ana bin shi bashi annabi ce a zuwa yi mana magana wajibinmu ne a matsayinmu na shugabannin al'umma mu biya in muka kibiya Allah zai tambaye mu a lahira dan me wanda kake mulka suka ce bashi baka biya ba to yanzu kaga me zaka yi ka taimake su da harkokin da ba ma sai sun ci bashin ba a ba su tarbiyyar addini har su san hadarin bashi su daina cin na fashion su rika cin na lalura in kai masa haka shikenan kuma abubuwa hanyoyi ne masu sauki sai na Umar in mutum ya karanta tsare-tsaren shi na tattalin arziki a lokacin khilafar shi zai karu ba zai ko baka karanto na business admin ba da public wide zaka samu a wannan na musulunci me tsare-tsaren al-iqtisadul islami menene tsare-tsaren tattalin arziki na musulunci to annabi sallallahu alaihi wa Allah madaukin sarki sai ya faɗa wa annabi ya rasulullah dukiyar da za ku rika samu kala biyu ce akwai ganima ita ce wanda kuka fafata yaƙi kuka yi kashe aka kashe ku kuka jira daɗi suka jira daɗi kuka yi nasara a kansu da izinin Allah duk dukiyar da kuka tara sunanta ganima suratul anfal ta faɗa yadda za a raba a raba biyar annabi ya ɗauki uku ya shigar da waɗancan ƴan uwan shi marayu talakawa mabukata kashi 80 bisa 100 kuma a raba wa mayaƙa bisa wata formula wanda ya zo a ƙasa sai a bashi dubu ɗaya wanda ya je a kan doki sai a bashi dubu uku haka ƙa'idar rabon take saboda wannan dokin da kakan shi rike shi ba ƙarami aiki ba ne har shi a ganima a sallama kaga yadda ake yi kenan saboda ɗawainiyar shi da kaiwa da komowar shi ba ƙananan hidindimu ba ne to sai kuma aka ce to sai kuma duke da kuka samu a fai'i ita ce dukiyar da ba a yaƙi ba kila an ka ba ku labari to ga wasu kafirai nan sun tunkaro ku za su yake ku sai kuka ce a fita yake su kuka fita da suka ga ba dama ne ba za su iya karawa da ku ba kafin ma ku karuso inda suke sai suka bar wurin suka bar raƙumansu da lodin kayan kasuwancinsu masu tarin yawa kuna zuwa kai kuka tattara ko koro raƙuma ko gida wannan ita kuma ba wancan komunar ake bi ba to shine za a faɗa mana hukuncin ta sunan ta fai'i dukiyar da aka samu da ture zabo kwashe kwai to shine fa qala ta'ala ma afa Allah wama afa Allah ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah ya ce wa ma afa Allahu ai ma raddahu Allahu ala rasulihi duk abinda Allah ya koro shi ya bayar da shi ga manzon shi minhum daga waɗancan yahudawa ai duk ga gidajen su nan a tsaye ko ga gonakin su nan ga fadamun su nan ga shagunan su nan gidajen cike da kayan alheri fama aujabtum alaihi min khailin kuma a lokacin da ku musulmi ba ku kora wani doki ko wani raƙumi don fafata yaƙi ba ai iblus ai lam tuqatu minhu mashaqqa ba wata wahala da kuka sha kawai ana zaune ne bayan sun saba alƙawari sun yi yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce gobe a je a kore su aka kewaye garin su aka sassare bishiyoyin waje aka rika hango ganuwar suka tsorata shikenan suka nemi ayi sulhu annabi ya faɗa musu ku tashi ku bar garin kawai ku kwashi kayan rakumi daya shikenan to wata wahala aka yi ba wanda zai ce maka ya wahala ba wanda aka kuje ba wanda ya wahala ko shekar doguwar tafiya ba wanda yi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai ka sani Allah na dora manzannin shi akan wanda ya ga dama haka haka sunnar Allah take in ya ga dama sai ya turo mashi kayan arziki dukiya mai yawa ba tare da ya wahala ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai fala haqqa lakum ya kusa habbai ba ku da haƙƙin ko kwandala a cikin waɗannan kudaden kar wanda ya sare sai annabi ya ga dama ya ba ku wa yahtassu bihi annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ne yake banta da wannan dukiya wa man dhukira ma'ahu fil ayati thaniya da waɗanda aka ambata a ayar da ke biye aya ta biyun nan da ke biye min al-asnafil arba'ati na daga dangogi guda hudu alama kana yuqassimuhu da gwargwadon yadda ya saba raba shi ko aka bashi izini ya raba anna li kullin minhum khumusul khumusi kowane ɗaya daga cikin su yana da khumusin khumusi walahu sallallahu alaihi wa sallam al-baqi shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da ragowar yaf'alu fihi ma yasha zai aikata abinda ya ga dama a ciki fa'afa minhul muhajirina sai ya baiwa muhajirai daga ciki ya ɗibo wani abu ya basu wa salasatan min al-ansari li faqrihim ya dauko mutum uku ko bangarori uku daga cikin mu al-ansar ya basu abinda Allah ke mara yake nufi da wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi an faɗa dangogi guda huɗu a ayar da zamu yi yanzu to sai aka ce to ya raba dukiyar biyar su hudun nan ya ba su daidai misali yan uwan shi makusanta da aka haramta musu zakka a ba su kashi 20 na dukiyar fukara masakin yatama masa ibnu sabil duka a ba su saura kashi 20 kenan to kashi 20 din shi kuma ya rike dan abincin iyalan shi kuma haka yi baya ba annabi baya zai fita kowace kasuwa to a wannan ne yake bashi wani abu na abincin da zai ci kuma daga nan aka samo formular a dauke dawainiyar shugaba a ɗauke ɗawainiyar shugaba na ɗaya gwargwadon ƙarfin daula na biyu gwargwadon yawan iyalan shi annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi tara aka yake musu godan na shekara aisha radiyallahu anha ya kan bata buhu 120 a matsayin abinci cefane alheri sadaka in matan mu ne yanzu har da biki ko to duk a cikin buhu 120 a shekara duk wata tana da buhu goma na shinkafa kuma ba za su ci ba kuma bai ƙara sa ido kasan wani sai ya je kicin ya tare ko kuma ya sa cctv a kicin wai na monitorin a waya wannan iya wahalalle an kai kuma ma yanzu ka buɗe ƙofar ta damfare ka sai ta fahimci girkin da ka fi so ta cika gishiri eh ai inna kai da kunna azim shi yasa malaman malikiya suka ce idan namiji ya tafi kicin ya tare yayi ta shakar abinci har abin ya so ya tasiri a makogoran shi ya sake azumi amma in matar shi ta haka ita an yabe mata ita ya halatta ta shiga kai kuma waye kawo ka kai kuma waye kawo ka zaka in ya sa mata kyamara shikenan sai ta mai da sai ta bar kyamaran ai ta yi a haka sa gishiri ta fita ta dawo ta kara in yace ya haka tace ta manta ta manta ma an sani hu illa shaytanu an azkura ko ba karanta suratul kahfi bane inda ka saka mu a kahfu ka bari mun saka ka a kahfi da girgin ka haka za ga mutum ya ya ya ya ya ya ya ɗibo dage-dagen shi fa wai yana ƙarawa a kuka akwai wanda da aka yi mai haka wai sai ce duk da haka duk tsiyarta sai an sha miyar ya ce a yi kuka amma ka a sa gishiri duk yaron da aka sa mashi kuka ba gishiri sai zo mai gida ɗiba mashi dage-dage sai dan zuba mai cokali biyu cokali uku ya ce karkada haka Allah ya kama oga oga ya fara alheri kuma ba falada irin wannan walastum bi akhidhihi illa an tugmidu fi dan da za ta tuba zai ba su ba to aka koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ga yadda za ka raba sai Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi duk abinda Allah ya baiwa manzon shi na daga kayan dukiyar da aka samu ba tare da wahala ba min ahli alqura daga mazauna garuruwa min kulli fai'in daga kowane irin fai'i da aka samu waraddahu Allahu ila rasulihi min gairi ayyakuna lil muqatalati fihi haqqun Allah ya mayar da wannan dukiya ne zuwa ga manzon shi ba tare da cewa sauran mayaka da aka fita da su suna da wani abu na haƙƙi ba ba su da komai a ciki wal i'adatu bi ghairi al ibarati al ula li ziyadati taqrir maimaita wannan maganar da salon da ya sha bamban da zancen farko an yi ne don a tabbatar don ƙara tabbatarwa wani umumi da hukumi da kulle shai'i da kulle fai'i kuma domin tabbatar da hukuncin ga kowane irin fai'i kaga can ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi sai ce minhum kenan yana ishara zuwa ga wata kabila ita kadai inda an tsaya a haka ko da a ce shi aka maimaita da sai a ce ayar khassa ce bi fai'i banin nazir kama da Allah ya zo nan ayar gaba sai cire minhum dan ya nuna maka duk inda aka samu ga fai'i to wannan hukuncin zai zo ya hau ma afa Allahu ala rasulihi sai ce min ahadil qura ba minhum ba ba wa'incan ba saboda minhum din kai yana kuma gabanin nadir amma min ahadil qura gabanin nadir wa ghayruhum wa ghayrihim min qaba'il al-arab aw min al-umami ghayr al-arab to ya za a yi da wannan yace wal umumi da hukumi da kulli fa yana ala hada shakli falillahi to wannan dukiya ka cokan dinta karankata kaf dinta ta Allah ce ya amuru fihi ma yasha'u Allah zai bada umarni da yadda za a yi da ita yusarrifu fi ima yusrafu fi imarati al-ka'aba me yasa yace falillahi duk abin da aka ce falillahi to na manzon Allah ne Allah ba abin da zai yi da wannan dukiyar ba abin da zai yi da ita to ana nufin na manzan Allah ne a wannan dukiyar ne za a kashe fi imaratul masjidi wajen raya fi imaratul ka'aba wajen raya ka'aba ka duba kuɗin da ake kashe wa ka'aba tun a wancan lokaci ana ma ka'aba hidima lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da qurayshawa sun sake mata gini shekara biyar kafin a aiko shi to amma duk da haka ka'aba na buƙatar kuɗaɗe da dukiya don kula da ita haka abin ya taho daga baya da an yi lokacin da daular usmaniya ta abdulhamid daular usmaniya ta turkiya kenan su suke kula da ka'aba sun yi tsawon shekaru kashe mata kuɗi da ɗawainiya da hidima su suke yi lokacin ƙasar mamlakar arabiyyar saudiya ba su da ƙarfi talakawa ne wanda talaucinsu wasu a cikin manin sun san lokacin da saudiya suke talaka ko lokacin su sardauna haka suke yi takaffafu na Nigeria suna miƙo tafi da me zamu taimaka musu da me zamu taimaka musu lokacin da aka kafa Nigerian Airway aka kafa Saudi Air to zamu cinye su mu sharuwa mun tsiyata su kenan saboda mun ninninka su karfin tattalin arziki a harkar Airways amma yanzu Nigerian Airway ba jirgi ko daya ko daya babu wanda suka cinye kudin ma suna nan in wani fito takara ci zai yi kaman mun yafe masu wai eh kaman an araba kin mu an ci mana madaci an ce mun ce mun yafe ne koko dai mun ji warem amma ka duba Saudi Air suna da Saudi Air suna da Flynas duk shekaran an zo tashin diban alhadai akwai Flynas wannan Flynas din na Saudiya ne sunan shi tsairanun nas tashi sama da mutane da turanci fly na wannan na din ta larabcin ce aka dauko yanzu haka saudiya tana nan za ta yi wani katafaren kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da a duniya irinsu ba yawa za a kashe dala biliyoyin ɗaruruwa wajen ƙera jirage yanzu haka jiragen na kamfanoni daga nan najeriya da yawa pilot ɗin sun je sun yi interview suna jiran ƙofa ta fito su karkada su tafi can kuma ni ban ga laifinsu ba inda ka fi kifinka nan ne a rugungun duk inda ka samu kifinka to in aka ce a rugungun ka ce nan ne ka duba likitocinmu da ke ta guduwa har da inyamurai fa wai inyamurai a riya ya ban najeriya na aikin likitanci a can saboda ya ga riya ya ga dala albashinka na wata ɗaya a can sai ka shekara a nan baka iya haɗa shi ba nan ban da yajin aiki da jarai sabon wata ya shiga sai bayan ya yi kwana sha ɗaya a biya ka kuma ba ka da mutuncin mara za ce maka sori la babal sori wala a rubuce ka yi magana ma a ce an fahimci kai ɗin jam'iyyar adawa ne kai ma a yi maka nasa hannunka mai ka faɗa a laƙa maka sharri sai bayan shekara goma ta bayyana ga mu 'yan ƙasa kuma da shashanci wai gwamnati na kai ka efcc wai ya ce ba ka da gaskiya ba wanda ka efcc ba ne ai ƙa'idar mu ta musulunci shine almuttahamu bari duk wanda ake tuhuma da shi da mara laifi duk daya hatta tabbuta idanatu sai an tabbatar da an kama shi da laifi Najeriya ne za ka yi ka kotu ana tuhumar ka da caji 30 wata na a wanke ka ce dukkan su kuskure ne ba haka suke ba kuma kila bayan shekara 11 ana shari'a kaga kai kuma in ka gane abun kawai ka bar maganar nan je lahira ka san dai inda aka tsaya Allah ya san inda aka tsaya ko wani ya manta inda aka tsaya da kai da Allah kuna sani a cigaba da kes kes din Allah kuma ba wani lauya ba wani dadewa yau za a fara yau za a gama yau za a kai gidan yari yau za a daki wanda za a daka wanda za a karera ya za a karera ya shi wanda za a ɗebe ladan shi yau za a ɗebe shi Allah bai da wata hukumar FCC komai shine wallahi ala kulli shay'in fil ula wal akhirah to aka ce ma wannan dukiyar ta Allah ce za a kashe ta wajen raya gina Ka'aba ko kula da Ka'aba daga baya sai aka dawo ana kula da Ka'aba daga kasar Misra an yi shekaru hatta rigar da ake ta ɗakin Ka'aba daga Misra ake sako ta daga baya sai Saudiya ta kafa kamfanin kiswar kamfanin da ke saka wannan rigar ita kaɗai suke sakawa a shekara wanda a yanzu ka iya cewa ba wata ƙasa kuma da ke bayar da wata gudunmawa Saudiya ta ɗauke nauyin kula da ɗakin Ka'aba kuma suna hijima kwarai kwarai da gaske in kana bibiyar yadda suke wa ɗakin nan hidima za ka sallama da cewa suna ma addini aiki suna da wata ministry ko wani agency da suka ba shi suna watsahir baiti kuma ku tsarkake ɗakina hukuma ce mai ma'aikata za ga suna karar da lita kusan dubu ashirin na turare kullum wajen fesawa kawai a masallaci da wanke gulab da gogewa kullum za a goge gulab sau biyu kullum ruwan da ake goge gulab din sai an zuba mai turare gefen shi zinariya ne haka za a gongoge shi ke sa ba za ka taɓa ganin ƙazanta ba masallacinsu ya ninka na anguwata da na anguwar kaso dubu ɗari amma namu ya fi ƙazanta kafin kafin ɗin masallatanmu in ka samu wani mai shaƙe da ƙura ba sai ya saya ba da an zo su gada ne ta shaƙa ta ishe shi don dai ba da ita ake yi ba mata da ita yake wallahi zai samu kuran shaka to wannan kudin su za a raya Ka'aba wa ilal asakiri kuma su za a ba rundunonin sojoji da su za a yi budget na security wa suburi kuma da wannan kudin ne za a tura gabobi da wurare da kafirai suke kai wa musulmi hari inda aka aje sojoji suke tara wurin wa ila masalihil muslimin kuma da wannan kudin ne za a yi ayyuka na ci gaban musulmi ce ana da wata hanya ana da kaza ana da kaza ana da kaza sai a ɗibo dukiyar musulmi sai a gyara musulmi hanyoyinsu walin rasuli kuma a ciki ne wannan annabi zai ɗiba na abincin shi walidul qurba a ciki ne annabi zai ɗiba wanda zai ba ɗan uwan shi da aka haramta musu zakka yusrafu wanda za a juyar da shi da zawil qurba zuwa ga zawil qurba wa hum banu hashim sune banu hashim wa banu wa banu muttalib da banul mustalif da annahum muni'us sadaka domin an hana su karbar sadaka faja'ala lahum haqqan faju'ila lahum haqqun fil fai'i sai aka ba su haƙƙi a fai'i wannan kuma ita ce asalin ka'idar administration na gaske duk sanda shugaba zai sa wata doka da za ta takura ko mutum ɗaya ne a mamlakar shi to to lallai ya samu mashi da mafita lallai ya samu mashi da mafita haka ake yi da aka hana su zakka kai tsaye sai aka ce to in an samo faiki kuma a sa da su a ba su 20% haka suka zauna ba a ba su zakka suna kallo ana rabawa suna kallo ana raba biliyoyin riyalai ko ko dananir ko darahim amma an haramta musu kuma sun yi haushuru ran nan kuma sai ga bai ta ce su kuma su zo su karba haka tsarin addini yake gudana in ka hana wani abu to kuma sai ka zo da wani abu na hikima yanzu misali gwamnatin tarayya ta bude boda ta shigo da masara ta naka ta manoma na gida taki kuma ya ki sauka ba basira a cikin wannan da ba dabara fata fata abin da ya kamata ya ce eh ku manoman masara za mu shigo da masara don ta sauki masu kiwon kaji masu kamfanoni da su waye don ta sauki kowa ya amfana amma ku da kuke noman nan bari mu maku wata hikima sai ta je ta zauna da Japan Japan me kike so a noma miki a Najeriya da zaki siya da farashi kace ta ga wata masara nan mai kananan kwaya ga wata masara nan mai kokwana ga wata masara mai triangle a ce za ta yi a Najeriya sai za samu a ce to nawa za a siya duk kilo ɗaya dala ɗari biyar eh a dala za a yi gwamnati ma in yi so ta cire harajinta tunda ya gwamnati ba ta aikin banza ko eh duk ta cire harajinta ai ta shiga jirgi da kadan ta yi aiki da waye duk an ji sai a ce to duk kilo daya za a siye shi daga hannun manomi dala ɗari kilo ɗari na buhu kaga za ka tashi da maƙudan kuɗaɗe to sai a ce to wannan masarar ku manoma ku noma ta kowa ya noma wadda za ta yi buhu ɗaya to da buhu ɗaya za ka samu miliyoyin nerori to yau kaga ba ruwanka masara ma ta dawo buhu ɗaya ɗari biyar to kaga an karɓe tana an yi wani abu tana kuma shugaban kasan ya je ya sa hannu akan wata yarjejeniya da ta alamta haka amma kuma me yasa ba a yi ba ya je Saudiya sun zauna ya sa hannu Salman ya sa hannu manoman Najeriya za su noma wa Saudiya waken suya can kusan miliyan 1.200 saboda sun yadda da waken suya mutum duk duniya namu na musamman ne dan albarka ne kama maganar nan shiru shekara uku kenan ko kusan uku tun hawan shi to kaga wannan hanya ce ta in ka karbe anan an haramta musu zakka sai aka shigar da su harkar fai'i ka karya shi a noman masara sai ka farfado da shi a noman waken suya ka karya shi a noman citta sai ka farfado da shi a noman wani abu daga nan sai ga an yi balance in yi koka ta nan sai ya dara ta nan to sai zama ana tafiya baina baina baka takura ba irin wannan siyasar ita muawiya yayi ya kira gwamnoni yace to ku zo mu dinnan mu ne masu mulkar mutane kuma wallahi sai an tambaye mu a lahira talaka da kuke mulka da nike mulka ba zai yi wuka saukaka kyale shi yayi abin da yake so ba talaka bai da kyau kama kuma baya halatta ka takura talaka yace to mu yi wata siyasa ne da ku a matakin jaha da local gamma ku fada man abin da za ku matsa talaka akai ni kuma idan naje ta darasa in buda ni kuma abinda kuka matsa talaka a nan na buɗa a sama ni kuma sai in faɗa muku abinda zan matsa talaka a sama ku kuma a da lokal gamman ku kuma sai ku buɗa in ya ce wayo saboda federal gamma kawai sai kuma ya ce alhamdulillah lokal gamman ta kawo mafita har ya gama mulkin shi irin wannan yayi shi yasa duk yan arziki suke mashi addu'ar ya dace dan aljanna ne mutumin nan wanda bai san dawon garin bane zai ka ai yayi zalunci to in ya zalunci da nagarin ku da shi kuma waye eh ayi kiyasi ba kama suna ba fadan lamba a kwatanta to haka ake son masu mulki su zama kar a matse gaba daya talakawa za su kangare kar ku kyale su su shagwabe gaba daya kai gonar ce to shikenan yanzu kowane ma'aikaci ya yi ritaya duk wata za a sa maka kudin ka ka kashe kasa yi malam ka bashi ya fite aiki ya sha rana amma fa ya samu kuma in yayi ya samu wasu khalifofin za su zo wani lokaci kawai sai a ɗage haraji wani lokaci kawai sai a zo da wani tsari na tallafi a ce ko rance mara ruwa ko kuma a yi maka wani abu da za ka haɓaka ko a gina kamfani za ka samu kaya cikin sauƙi da dai sauran tsare-tsare wanda musulunci ya zo da shi to wannan dukiya ka ce to annabi ya ɗiba a ciki ya ciyar da kanshi da iyalan shi da kuma ƴan uwan shi da aka da aka haramta musu zakka wal yatama da marayu a tsafadul muslimina ƴaƴan musulmi allazi halaka aba'uhum wanda iyayensu suka rasu wa hum fuqara kuma talakawa ne kaga asali gwamnati ke kafa kungiyar kula da marayu ba daidai ku ba daidai ku in sun kafa kungiyar marayu sai dai a ce to yaushe za a ɗiba marayu a kai su babban hotel su ci abinci yaushe za a ɗiba marayu a kai su umra amma ba maganar kwamitin marayu su rika ba maraya masara da shinkafa da wake ba wannan gwamnati za ta ba su da abincinsu da tufafinsu da lafiyarsu da karatunsu komai gwamnati ta ba su kamata ya je a yi doka duk karatu wani maraya dokar gaman ta dauki nauyi zuwa iya wata gaba in ya kai wata gaba jaha ta karba in ya kai matakin shiga jami'a gwamnati tarayya ta karba yana digiri ana biyan shi saboda me mahaifin shi dattijan arziki ne ya rasu dan yi wa ƙasa hidima ko bai aikin gwamnati ba karka ce wai ma'aikacin gwamnati ne kawai ke ma ƙasa hidima mai faci a bakin hanya gudunmuwar da yake bayarwa wallahi ta fita wani ofisan da ke halin bera shi gashi nan motar ka ne keken ka mashin ka za su faci ya gyare maka ka ji an ci gaba da tafiya kaga ya kawo wa ƙasa gudunmawa sai shi to shi ma da ya rasu a irin wannan hidimar ƴaƴan shi kuma sai su lakanta la to aka cewa annabi ka diba kashi 20 na dukiyar fayyi wal yatama ka kula da marayu wal masakin da talakawa sune zawil zawil hajati ma'abuta bukata minal muslimina a cikin musulmi mata talakawan gari sai ka kula da su na taba tattauna da wani yake ce min kasar Malaysia na da irin wannan tsarin ka duba dai Malaysia lokacin Sardauna haka suke zuwa gaban sardauna suna suna roƙon ya taimake su da Allah da abin da zai haɓaka tattalin arzikin su sardauna ya ɗauki irin kwafar manja ya ba su suna yanzu su ne suke da gonar kwakwan manjan da duk duniya ba irinta ga manjan su nan an shigo da shi adana mu kake daga enugu daga ribal ka sai na su ƴan kwara kafa mu muka san masa fa amma sun fi mu sarrafa saboda gwamnati ta shigo suka ɗiba hektoci dubunnan ɗaruruwa aka dasa bishiyoyin aka kula da su suka yi haya a ƙasashen makwabta afghanistan ba mu aran fili bangaladesh waye ba mu aran fili suka yi je suka shuka to tsarin da suke da shi komai nasu da suke a ƙasashe ake ba muhimmanci in kana ma'aikacin gwamnati baka yi saka sai motar da ba a ƙasar aka yi ba kuma aka sai da ta kasar muguwa arha aka tsula wata waje kudi motar da in mu a nan kasar ne za a ce dubu miliyan biyar misali don in a kasar aka yi ta sai a ce dubu ɗari biyar in a waje aka yi ta sai a ce miliyan hamsin in kana so ka biya miliyan hamsin ka shigo da shi amma akwai haraji kuma sai ka kashi casa'in sun dawo motocin cikin ƙasa suke hawa dama danin gwamnati dole ka hau tun daga kansila har shugaban kasa to tsarin da suke da ya burge ni shine duk wanda ya kai shekara hamsin za a yi alama a account ɗin shi so da katin shi na debit in ya je mall-mall da supermarket zai sayayya ko me ya siya a rayuwa kashi hamsin za a cire in ya shiga shago yanzu ya wasu 'ya'yan shi sayayyar kayan sallah dubu ɗari biyu in ya mika katin shi ana cirewa sai ga mai alal an cire dubu ɗari shi ko mai shago sai gwamnati ta bashi cikon dubu ɗari saboda ya kai shekara hamsin ya yi hurhura a matsayin shi na ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ko kiyaye doka da rashin tada hankali ya isa mai haka kuma mun fi arziki a yanzu haka dan bugunta ba kyau ne da sai Allah kai mu da lahirin nan duk da kuma roƙa ba za a go amma wani abun zaka ga mun fi arziki har yanzu ji ilimin wanda suka je kasar su karatu sun ga yadda ake research sun ga yadda ake bincike kuma mu a tsarin ilimin mu suka zo suka koya lokacin babangida suka turo wakilai daga Malaysia general babangida ba wani shugaban kasa ya turo delegation ya tare su suka zauna suka ce alfarmar da shugaban kasa ne ya turo su shine thesis thesis da ake na harkar binciken ilimi da yadda za a gyara ilimi a nan Najeriya labari ya same su cewa a duniya muna cikin ƙwararru na tsarin ilimi a faifa a faifa shi ne suka ce to suna neman alfarmar waɗannan tesis ɗin a zazzaɓa a ba su tafi da su ƙasarsu har nan abu faculty of education an zo an tsintsinta tesis university of ibadan Uni- dan fodiyo su biyu duk an je an tsintsinta bayan an gama tsinta aka ce kuma malaikar ce kana son a bata professors na education su je su yi training din malaman su ya za a yi implementing din abin da ke cikin wannan tasirin baban gida ya sake tsintsinta har daga nan abu an tsinci wasu sun tafi aka yi masu sha tara ta arziki suka saki bayani farfesa ba salari mai kyau wani bayani zai yi wallahi wani bayani zai maka yana chemistry zai koma agric ya manta chemistry yake maka baka wallahi ya manta yana physics ana ta maganar energy energy energy bai san zai in social a crop production ba ya koma harkar shuke-shuke a crop agric baka koma Allah ko yau kun san kaza ga wata ai yanzu ba harka baban lattanin sai rana ce za ga yana lattar kamar ya kuka ba nishadi ko ya aka yi mashi laifi din ya rufe kuɗa fada an kusa tashi ya ce test wuya ce kawai talauci ne ya rufe ku da test kuma ya ƙi dawo maku da paper kuma ya ce ba ku ci ba ita paper to ka dawo da ba ku ci ba shi ma bai san inda suke ba kila an matan shi ta kunna wuta an haɗa ma gawayi kayan aiki to ka duba sun fi mu talauci amma dai to amma dai wallahi ta kana tsomin rahmatillah ba za mu yanke kauna ba to aka ce wa ya rasulullah kar ka bari wani talaka ya sha wuya alhaji akwai kudin nan a cikin ka kuma wallahi talaka ba su sha wuya ba a lokacin shi za ga wani ma daga kauye zai zo sai ya ci kwalar annabi sai ce ban kudin nan da ke hannunka wanda ba na ubanka ba ne sahabbai su ce ku kyale shi gaskiya ya faɗa kudin talakawa ne ba na ubana ba ne ya ce yaya me matsalar ka ya ce ban da abinci ban da doki ban da riga ya ce ku haɗa mai sarbi biyu sai a haɗa mashi a tsora mashi a ce to ya yi ya ce ya yi to Allah ya zaki ya hanya ya sauka lafiya ya fita lafiya kai yanzu ka shiga wani ɗan rediyo nan irin namu ma na gari lokal ka ce wani gaskiya ba talaka na shan wuya gwamnati ba ta komai yanzu na zaga ana shan ruwa su suna shan ruwa a kanka ana ta mitin waye wannan a turo hotonka in kana wani karantarwa to yanzu nan dama yasa za su cika wuna ya ta rahoto dauki sauti a ce to me magani shi ga ya kawai shi a kalmashe shi ta wuri kaza an sai da za a yi madadin a kira ka ce waye suke shan wahalan nan ce da wane da wane da wane da wane an ce asali yadda masana dan adam suka ce asalin dan adam yana jin nauyi ya bara ya ce wai ban ba ɗabi'ar dan adam bacci sai dai in ya fita daga da'irar dan adam taka sai kuma idan wuya ta wuya yanzu a masallatanmu a yanzu za ga ko ana gama sallah za ga wani ya miƙe ko a taimake shi ko da kuɗi ko da abinci ko da aikin da zai yi wallahi da ka kalle shi ka san gaskiya yake faɗi kai da ka kalle shi ka san wannan faƙirun lugatan wasilahan dan ka tabbatar wannan da yana da su ai madadin wannan bayanin ai da yanzu ya kusa koshi kama me kawo haka tsarin ne a ƙasa kuɗin da aka ce wal masakin din ba a juyar da su wal masakin ba Allah ce wabin sabi da kuma matafi al-munqati wanda guziri ya yanke mawafi safarihi cikin tafiyar shi minal muslimina na daga ƴan uwa musulmi ay yastahiqun yastahiquhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ya cancanci abin da ke wajen annabi sallallahu alaihi annabi ya cancanci wannan dukiya wal asnafu al-arba'atu da waɗannan dangogi guda hudu alama kana yukassimuhu bisa abinda yake rarabawa anna li kullin min al arba'ati khumusul khumusi kowanne ɗaya cikin waɗannan dangogi biyar suna da ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar aw fuqara'ul hajati ko kuma ma'abuta talauci wala hulbaqi shi kuma yana da sauran ala qadaril haja gwargwadon bukata to kamar an tambaye Allah Allah wai me yasa ka kawo wannan formula ta sharing kudin kasa wannan shine asalin kenan pet din da annabi yake da mai federal allocation ko to wannan international allocation na annabi ga yadda yake yi to kamar an tambaye Allah Allah ya kasa ai wannan rabo haka mun ji kudi daga can asusun gwamnatin tarayya sun ta sauka sun ta sauka har sun je hannun talakawa talace kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum abinda ya sa Allah ya ba da izinin ai wannan rabo don kada dukiyar fai'in nan ta zama dulatan wasu kuɗi ne masu kewayawa kawai bainal aghniya minkum a tsakanin mawadatan kenan asalin dukiya ba a so ta takaitu da kewayawa a tsakanin mawadata ana so ta rika sauka kasa to mawadata na cikin al'umma ba ka da haƙƙin ka matsa musu su ɗiba kuɗinsu su ba talakawa ba ka da wannan hurumin amma ita gwamnati dole ne ta ɗiba nata ta ba talakawa dole ne wata sana'a suke a tsara musu tsarin sana'o'insu wani aiki suke yi a tsara musu wannan aikin yadda za su samu amfani yadda wani abu zai rika shigowa hannunsu yadda za a yaye masu talauci da mafi kankantar shi to shine dan kada dukiyar ta zama dulatan bainal aganiya minkum mai kekkewayawa ce a tsakanin mawadata daga cikinku wa ma atakumur rasul duk abinda manzon Allah ya dauka ya baku sallallahu alaihi wa sallam min alfai'i da dukiyar da aka samu ba tare da yaki ba wa gairihi da dukiyar da aka samu ta ganima fattakhidu Allah ya ce ku karba ku rike kada ku taba damuwa wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hana ku ya ki baku to ku hakura ku hannu kar ku ce ai dole dole sai an baku ai da mu aka sha wuya mu ba za mu yadda ai kura da shan bugu ba a'a musulunci ba tsarin siyasar demokaradiyya bane wannan ayar malamai suna cewa ta zo da sababi na cewa in an dauki dukiyar bayi an baku ku karba amma dai abinda sakon ke nufi kada ku kiwa annabi biyayya cikin komai wa mata kuma rasulu duk abinda annabi ya zo muku da shi ku rike kawai wal qawlu fantahu an wattanibu kurhanu ku nisanta wa qala al-mawardi al-imam al-mawardi yake cewa innahu mahmulun ala al-umumi wannan hukuncin gamammen hukunci ne fi jami'i awamirihi wa nawahihi cikin dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ko ya hana la bi amrin illa la ya'muru illa bil islam ai annabi baya umarni sai umarnin da zai kawo gyara wala yanha illa an fasadi kuma annabi baya hani sai halin da zai kawo banna wa qala al mahdi al imam al mahdi yace wa ma atakum ar rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu hada mujibun ko yujibu wannan na wajibtar da anna kullama amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam duk abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da shi huwa ami huwa amrun min Allah umarni ne daga Allah wa in kanat al-aya nazalat fil ganaimi duk da cewa ayar ta sauka ne a mas'alar ganima fa ma'anaha am ma'anar ta gaman biya ce fa jami'u awamirihi sallallahu alaihi wasallama wa nawahihi shamila fiha duk umarnin annabi in yace ayi kawai kai duk abin da ya hana ka hannu wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya imtasilu awamiruhu fi nahyihi ku bi nabihi ku bi umarnin shi cikin annabin shi da mandan shi wan hau annawahi ku halu daga hane-hanen shi sun makali sai Allah ya ja kunnin mu a ƙarshe ce inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne da man khalafa ku ga wanda ya saba mishi fi awamirihi cikin umarnin shi aw nahyihi ko kuma hanin shi falyatanabbahi al-aqil li nafsihi to mai hankali ya wa'attu ya shiga taitayin shi ya kawo gyara ta yadda yin haka zai zame mashi darasi da zai gyara to wannan shine bayanan da ke karkashin waɗannan ayoyin lura da lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu gobe sai mu tashi aya ta takwas da ya yi maganar muhajirun da ansar da irin girmama su da ya yi bisa rikon addini da biyayya ga manzon shi kamar yadda ya umarni a wannan ayar da muka kammala wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم